أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islamu kitabu sunna ala fahmi salaf salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa da rahamar sai ba mu ikon haɗuwa da ku a cikin wannan darasi namu na taken haɗe nasoshi da yanda ake haɗa ko yadda ake haɗa nasoshi ko yanda ake haɗa wato nasoshi tare da ƙara salati da tsira ga manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma sahabbansa gaba ɗaya da wanda bi su akan tafarki nagari. To, a yau za mu tashi ne a darasi na 78 a cikin littafan da muke tafiya da su kamar da 'yan uwa suka sani masu bibiyar wannan darasi. Littafi na farko daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na Sheikh an Allamatul Qur'ani Muhammad al-Amin Shanqiti da kuma As'ilatul Qur'ani al-Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi. To, a yau za mu fara ne da jerin aya tun da muna bin jerin ayoyin alkur'ani ne wato da littafi na as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdulkadir arrazi a ƙarƙashin mas'ala ta 299 malam yace fa in kila idan aka ce kaifa aqarru fi hadhihi al-ayati bil kufri ya akai kafirai suka tabbatar da kafirci akan kawunan su wa shahidu ala anfusihim bihi suka yi shaida akan kawunan su da shi wa jahduhu kuma sai suka yi musun kafirci fi qaulihim a cikin fadar su wallahi rabbina ma kunna mushrikin a cikin suratul an'am aya ta 28 suka ce wallahi Allah ba mu kasance mushrikai ba da kuma sauran ayoyi ma ba wannan ayoyi dai ba kuma akwai qira'a ta Hamza da Kisa'i wallahi rabbana ma kunna mushrikin ai wallahi ya rabbana an shafi nan ya unkinan suna rantsuwa da Allah ya Ubangiji ba su kasance mushrikai ba can kuma wallahi rabbina sai zamanto annatu wal man'ut ne ko kuma atfu bayanin ko ko badal shi rabbina aka wannan kira'a ta kasra sun ka ce wallahi ubangijin mu ba kasance mushrikai ba da sauran ayoyin da suka nuna cewa su ba su yi shirka ba dan ko kuma su ba su yi kafirci ba kulna za mu ce mawaqiful qiyama wato wuraren tsayuwa na kiyama wa mawatinuha da wurarenta mukhtalifatun daban-daban suke fafi ba'dha a cikin waɗansu wurare yuqirruna suna tabbatarwa wa fi ba'dha a waɗansu wurare yajhaduna suna musu an gane ko aw yakunu al-muradu huna shahadatu a'dha'ihim ko ko tana yiwa ana nufin gabban su ne suka yi musu shaida na cewa su kafirai ne hina yukhtamu ala afwahihim lokacin da za a rufe bakunan su kama qala ta'ala kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa al-yawma nakhtimu ala afwahihim a yau kinar na tashin alkiyama za mu liƙe bakunan su wa tukallimuna aydihim wato hannayensu za su yi muna magana wa tashhadu arjuluhum kuma kafafunsu za su yi shaida an gane ku bima kanu yaksibun ga abin da suka kasance suna aikatawa ni ni kara bima kanu yaksibun malam bai kawo shi ba don saboda karshen aya ne mu kara fahimtar ayar da kyau suratu yasin aya ta 65 kenan ko ya zamanto wani lokaci za su faɗa da bakin su farko farko su tsammanin kamar abin za su iya boye shi daga baya kuma su zamanto za su faɗa akan su san abin baya boyuwa ko kuma a'a za su boye bakunan su da gabban su za su yi bayani shine abin da malam yake son ya ce mas'ala ta gaba mas'ala ce ta ɗari uku fa in ƙila idan aka ce ma fa'idatu qaulihi ta'ala menene fa'idar faɗar Allah subhanahu wa ta'ala da an kace safahan don wauta bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba inda farkon ayar Allah ya ce qad khasira alladhina qatalu awladahum haqiqa wanda suka kashe ƴaƴansu al'ada ta laraba da suka kasance suna kashe ƴaƴansu kuma dama fir'auna ya kasance yana kashe ƴaƴan bani isra'il sannan kuma a wannan lokaci ma yanzu irin wannan aqidu al'ummomin da ba su ci gaba ba ana son a hana su su ci gaba a nuna su kashe ƴaƴansu ko a hana su haihuwa to Allah ya ce waɗannan dai mutane su larabawa sun yi wato wauta mutum ya diba cikin at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur wajen wa kadhalika zayyana li kathirin min al-mushrikin qatl awladihim ya gadalillan da suka sa suka yanke ƴaƴansu wasu dan gudun kunya wasu dan gudun ayyaki a kama ƴaƴansu wasu dan gudun bauta wasu dan gudun kattaje da zina wasu dan tsoron talauci wasu kuma dan talauci ya sako musu akwai da dalilai daban-daban wasu kuma dan shirka saboda gumakansu sun ce a yanka ɗana kaza ko abin da ya kama da haka ko alwashi akwai da dalilai da dama malam yace to wasafahu wagga aya aya ce ta 140 a cikin suratul an'am wasafahu ita wauta la yakunu ba ta kasancewa illa an jahalin sai akan jahilci tunda an ce bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba shi ko rashin ilimi jahilci ne kulna za mu ce ma'ana qaulihi ma'anar fadar Allah subhanahu wata'ala bi ghairi ilmin ba tare da ilimi bi ghairi hujjatin ba tare da hujja ba ta shari'a domin suna da hujja amma hujja wanda take ba ta shari'a ba waqila waɗansu malamai suka ce bi ghairi ilmi bi ghairi ilmin bi miqdari qubhihi ba su da ilimi na sanin munin abin da suke aikatawa domin abun yayi muni kwarai da gaske an gane ko wa miqdari al'uqubati fihi da kuma sanin gwargwadon azabar da za a yi ga wanda ya aikata wannan wa alal wajhaini akan fuskoki guda biyu da malam ya faɗa waɗannan guda biyu na munin na gwargwadon munin sa da gwargwadon uqubar sa la yakunu mustafa da min al-awwali kenan ba za a fahimce shi ba da an ka ce safahan dan wauta an gane ko in kuma an ce safahan ana nufin bi ghairi ilmin duk dai dan wauta da jahilci kenan ma'ana abu ɗaya ne dan a ƙara ƙarfafa ma'anar maganar ko kuma a'a dan jahilcin abinda abin munin abin da kuma jahilcin wato ukubar da Allah zai yi musu ina fata an fahimce ni to wannan ahlul jahiliya kenan suna daga cikin ahlul fatra waɗanda kuma waɗanda suka yi wannan ma'ana za a yi musu hisabi kamar yadda aka faɗa ahlul fatra ana nufin waɗanda za su shiga wuta daga cikin su domin za a hura wuta a ce su shiga ahlul fatra da su da ko ƴaƴansu wasu suna ganin ƴaƴansu ba sa shiga ciki da ƴaƴan musulmi tun da su ƴaƴan musulmi tsaye musulmi suke ƴaƴan kafirai an yi sabani wasu sun ce za a sa su aljanna su zamanto khadamu ahlul janna hadisi ne wanda ya zo an yi sabani kan ingancinsa ko kuma za a hura wuta da iyayen da kuma ƴaƴan za a ce su shiga wanda ya shiga dan aljanna ne kenan zai bi umarnin Allah domin umarnin Allah a nan duniya abu ne mai wahala kamar zafin wuta yake ba a son bin sa sai in an bi dai an saba zai zamanto mai sauki idan da bai shiga ba kuma dama ko a nan duniya kafircewa zai yi sai kuma ya zamanto wato za a tashi wuta ina fatan an fahimce ni wannan shi ne abinda nasoshi suke bayyanawa kuma shi ne mazhaba wanda malamai suka rinjayar kenan waɗanda ake nufin uquba su na ana nufin waɗanda za su saba ma Allah a can kiyama duk da yake an ce kiyama babu taklifi kenan banda ahlul fatra sai ai takhsisin su shine abinda waɗanda manzo bai taɓa zo musu ba domin Allah ya ce litunzir qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun dan mu fahimci mas'ala da kyau wallahu ta'ala a'lam mas'alar mu ta gaba mas'ala ta ɗari uku da ɗaya fa in kila idan aka ce da malam yace mustafa da min al-awwali da yace la yakunu mustafa da min al-awwali ana nufin kenan bai ba za a fahimce shi ba daga safahan don wauta kenan sai zamanto bi ghairi ilmin wata sabuwar ma'ana ya kawo amma kuma in an ce safahan bi ghairi ilmin ana nufin wauta dan jahilci kenan sai zamanto ta akidi ne ga waɗansu malamai waɗansu kuma suna nufin bi ghairi ilmin ya kawo wata ma'ana sabuwa wadda ba za a fahimce ta ba daga safahan shi yasa yace la yakunu mustafadan min al-awwali ba za a fahimce shi ba daga kalima ta farko da an kace safahan shi da abinda malam yake son ya ce mas'ala ta gaba mas'ala ta 301 fa in kila idan aka ce ma fa'idatu qawlihi menene fa'idar fadar Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala madaukakin sarki wa ma kanu muhtadina ba su kasance ba shiryayyi al-an'am aya ta 140 ba'da qawlihi bayan Allah ya faɗa qad dallu sun bata aya ta 140 ta yace qardallu sun bata kuma yace wa ma kanu muhtadina kun ba shirye yi bane ai duka ma'ana guda ce sai malam yace qulna za mu ce fa'idatuhu fa'idarsa al-i'lamu za a sanar da cewa bi annahum su ba'da ma dallu bayan sun bace ba'da ma dallu bayan sun bace lam yahtadu marratan ukhra ba su shirya ba bayan bacewar su fa inna minan nasi domin daga cikin mutane za a samu man yadillu wanda zai bata thumma yahtadi ba'd dhalalihi sannan ya shiryu bayan ya bata ina fata ana fahimta ta to shi yasa sai nuna wa makaru mutadin to wannan shine amsar da malam ya kawo sannan akwai amsa ƙarin bayani akan wannan misali nan da an ce qad dhallu sun bata fi'ili ne to wa ma kanu muhtadina shi qad dhallu ana nufin mutun ya bata yana iya bata daya ko biyu ko ko cikin wata mas'ala ya bata wata mas'ala ya shiryu amma da an ce wa ma kanu muhtadina wato nan an ka nuna su ba shiryayi bane ma'ana akan bata suke gaba daya kenan an bambanta tsakanin fi'ili domin aikata bata daya ba shi ke nuna cewa mutum batacce bane amma batacce yana nuna cewa duk aikin da ke yi akan bata ne kenan sai zama ta fuskar balaga ma an bambanta tsakanin fi'ili da kuma wato suna domin wanda ya ƙarya ba ɗaya yake da makaryaci ba domin wanda ya ƙarya tana yawa mai gaskiya wata rana ya ƙarya ɗaya amma shi mai gaskiya ne shi ko makaryaci yana yawa ya gaskiya ɗaya amma makaryaci ne dole sai mun bambanta tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu sannan kuma kuma wa ma kanu muhtadin wasu suna ganin bus kasance shiryayyu ba an gane ko kina a can baya ma dama batattu ne to kuma kaddallu hakika sun bata ma a yanzu ko kuma wa ma kanu muhtadin in ka diba cikin at-tahriyu tanwir zaka ya karu bayani na cewa abinda ake nufi da wa ma kanu muhtadin qad dallu kenan ma tana yiwa a ce nan sun bata game da al'amarin kashe ƴaƴansu wa ma kanu mutadina kuma su kasance shiryayyu ba a cikin tauhidi da kuma sauran al'amura almuhimmu dai akwai maganganu daban-daban in mutum ya diba cikin at-tahrir daga wata mas'ala da ya kawo na cewa wa ma kanu mutadina ko kuma ba za su shirya ba ma zuwa gaba kenan qad dallu sun bata a baya wa ma kanu mutadina su ba su kasance masu shiryuwa ba kenan a zuwa gaban ma ba za su shiryu ba wannan shine karin bayani da malamai suka kawo wallahu ta'ala a'lam mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta ɗari uku da biyu a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwatuha a ƙarƙashin aya ta ɗari da arba'in da ɗaya a cikin suratu wato al'an'am malam yace fa in qila idan aka ce ma fa'idatu qawlihi ta'ala menene fa'idar fadar Allah subhanahu wata'ala idza asmara idan yayi ƴaƴa da inda Allah ce kulu min samarihi idza asmara ku ci daga ƴaƴan itace idza asmara lokacin da yayi ƴaƴa ba'da qawlihi bayan Allah ya ce kulu min samarihi ku ci daga ƴaƴan itace al'an'am aya ta 141 malam ya ce wa ma'alumun abu ne sananne annahu innama yi ukalu min samarihi dama ana ci ne daga ‘ya'yan itace idan asmara lokacin da ya ‘ya'ya kenan abu ne sananne me fa'idar sai an ƙara faɗar wannan maganar ƙulna za mu ce fa'idatuhu abinda a fa'idar sa nafiyu tawahumi tawakkufil ibahati alal idraki wa nudji dan a kore tunanin cewa mutum yayi zaton shine tawahum zaton tawaqquful ibahati wato tsayuwar halacci alal idraki cewa dole sai abin ya kai wan nudji kuma sai ya nina bidilalatihi alal ibahati don ya nuna maka an halatta min awwali ikhrajis samari daga lokacin da ya fitar da yaya ma'ana da binu misali da ake zance akan sa ko misali yayan itace da sun fara ne na ba sai sun ne na gaba ɗaya ba ana iya amfanuwa da su ko ko ana iya amfanuwa da su ta wata fuska shi yasa ce idza asmara an gane ko sai ya zama to kenan ana nufin kamar dabino yanzu kaga ba sai ya bushe ba akwai abin da ake kira maga wanda kamar ƴaƴan dabino tumbus ne na bashi na rotsa bakin shi ana iya amfani da shi bayan kuma ya bushe sai ya zama to attamru kenan ya nuna cewa ana iya amfani da shi cikin lokacin da yake bayyana ba gaba daya wato yana matsayin magansa wanda shine abin da ake son a ce ko kuma kulu ku ci min samarhi daga ƴaƴan shi idza asmara ta akidina dan a karfafa a ce maka a lokacin da wato yanda na sai zaman to akwai ta'akidi ba dole ba sai samuwar ma'ana wanda at-ta'kid wa ta'sis qa'ida ce ta usulul fiqh kuma dalibin ilimi zai yi bincike akan ta fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban ya maimaito a cikin suratu ar-rahman da kuma wailun yawma idhil lil mukaththibin wanda sun kace ta'akidi na kenan an ƙara karfin ma'ana wanda sun kace ta'sisi na a'a kowanne yana da alaka da ayoyin da suka biyo bayan shi ya kawo sabuwar ma'ana bincike ne mai yawa a cikin alqur'ani mutum zai iya bincike akan sa ko a cikin hadisai da manzo sallallahu alaihi wa sallam ko a cikin shari'a ko a cikin wato yaren larabci wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta ɗari uku da uku inda Allah subhanahu wa ta'ala a cikin a cikin as'ilatul qur'anil majid wa ajibatu ha yake cewa fa in qila malam yace idan aka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala qul la ajidu fi ma uhiya ilayya ban samu ba daga cikin abin da aka yi mini wahayi a cikin suratul an'am aya ta 145 وفي القرآن تحريم وفي القرآن أتكلم القرآن تحريم أكل الربا أن حرم تشير ربا ومال اليتيم ددوك يا مرايا ومال الغير ددوك يا وني بالباطل تحنير كريا دو أبند الله حرم تاكنا وغير ذلك دوني ونن to kuma an kawo cikin alqur'ani an kawo abubuwa guda hudu a cikin wannan aya qul la ajidu fima uhi ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu kace ban samu ba daga cikin abin da an kai mini wahayi daga cikin mai ci ta'imin nan daga cikin mai ci da ainun na ba a cewa ta'imin a jashi domin maddun lazim ne ga masu karatun alkur'ani ta'imin ga mai ci ya ta'amuhu yake cin sa illa an ya kuna mai tatsan sai abin da yake mushi aw daman masfuhan ko ko jini wanda yake mai gudana in an yanka aw lahma khinzirin ko kuma naman alade an gane ko fa innahu rizqun aw fa innahu rizqun rizqun aw fisqan uhilla li ghayri Allah bi ko abin ga shi wannan abin rijsun kazamta ne aw fisqan ko ko abin da yake fasikanci ne uhilla li ghayri Allah bi wanda anka ambaci sunan wani Allah akan sa in yana halat kuma aka je aka ambaci sunan wani Allah a wajen su malamai koko ba a kira sunan Allah ba a kira sunan wani ba sun haramta shi suka ce a'a in dan mantuwa ne abba an manta ba za a ci in kuma da gangan ne ba za a ci ba akwai dai maganganu na malamai akan karkashin wannan aya amma dai zance mafi inganci in dai ba ambaci sunan wani Allah ba don mantuwa ko ku koda da gangan ne waɗanda ba su ɗauki kiran Allah sunan Allah wajibi ba kenan za a iya ci in dai musulmi ne ya yanka ko kuma ahlul kitabi in bai ambaci sunan Allah bai ambaci sunan wani ba to amma almuhimmu dai Qur'ani ya kawo abubuwa guda hudu su kadai ne na azancan haramun to sauran abubuwa kuma an haramta su kuma an ce cikin alkur'ani malam yake cewa kulna za mu ce muharraman mimma kanu yuharrimunahu fil jahiliya ana nufin abin da yake haramun wanda ya kasance suna haramta shi a lokacin jahiliya to waɗannan abubuwa guda hudu ne waƙila waɗansu malamai suka ce a'a mimma kanu yastahilluna fiha na daga abin da suke halattawa kenan sai an ka ce to ga abin da an ka haramta ko ko abin da sun kasance suna haramtawa to ba abu ne wanda yake haramun ba ga abin da yake haramun kadai sauran kuma duk halatta ne ma'ana maganganu ne guda biyu na malamai da suka kawo to kafin mu ci gaba a mas'alolinmu da muke kawowa sai mu fahimci abubuwa guda biyu da muka wuce nan wajen kulumin samarhi da muka kawo wajen mas'ala ta ɗari uku da biyu idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadihi akwai qira'a wa atu haqqahu yawma wato hisadihi wato imam asim da kuma imam abu amr ibn al-ala da imam yaqub da imam ibn amir su suka karanta yawma hasadihi sauran ƙurra'u guda wato shidda kenan su karanta yau mahisadihi dan kakka zo ka iske wani alkur'ani an yi kasara ka ce an yi kuskure ina fata an fahimce ni kenan ka ganan imamu nafi' an gane ko da imamu wato ibnu kathir da imamu hamza da imamu kisa'i da imamu khalaf an gane ko waɗanda duk sun karanta yau mahisadihi su ba su kawo shi abin nan ba ma'ana dai waɗanda ba wannan ba su sun karanta wato da wannan da haka ɗalibin ilimi sai ya yi hattara kar ya je ya abin nan ya je ya ya ce a'a ya ga wani wata kira'a a'a waɗancan su sun karanta yau mahisadihi nafi yana daga cikinsu imamu abu ja'far yana daga cikinsu hamza yana daga cikinsu kisa'i yana daga cikinsu khalaf yana daga cikinsu ibnu kathir yana daga cikinsu hisadihi wannan kenan sannan kuma wannan aya akwai mas'ala ta usulul fiqh a karkashin ta shine hal ziyadatu ala an-nass naskhun shin in an ƙara wani abu a cikin nassi shin an shafe nassin ne ko ba a shafe shi ba domin nan qur'ani ya ka abubuwa guda hudu ya ce su kadai ne a haramun to sai kuma daga baya kawo wani abu shin su wannan yana nuna an shafe nassin ne ko ko ba a shafe shi ba ina fatan ana fahimta ta abu harifa yana daga cikin waɗanda suke da ra'ayin in an ƙara wani abu akan nasi kamar an shafe shi ne sauran jamhur kuma sun saba mishi kuma wannan ayan tana daga cikin irin waɗannan mas'aloli babu matsala az ziyadatu ala nasi laysa naskhan a'a lokacin da ayat take magana babu abin da an ka haramta sai wannan to ƙara wani abu bayan shi ba shi ke nuna an shafe wannan hukunci ba ma'ana ƙari ne aka yi amma su su abu hanifa sun tafi cewa kamar an shafe wato kenan wannan hukunci ne don haka ya kamata ɗaliban ilimi su san wannan mas'ala tana da buƙatar bincike ma kuma a fitar da mas'aloli da dama a cikin alkur'ani da sunna a ƙarƙashin ta shi yasa dan an ce nan haramun ne kuma daga baya aka ƙara wani abu ba an shafe hukuncin waɗancin ba wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba ita ce mas'ala ta ɗari uku da hudu a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdulkadir arrazi malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya aka Allah ce fa in kazzabuka idan sun ƙaryata ka fa qur rabbukum zu rahmatin wasi'a ka ce ubangijinku mai rahama ne wadda take mai fadi mai yalwar rahama ne kenan suratul an'am aya ta 147 wal mawdi'u wurin da kuma ake magana a kansa mawdi'ul uquba wuri ne na uquba fa kana yahsunu abinda ya dace ko ya kyautata yayi kyau an yuqala fihi a ce zu uqubatin shadida ma'abucin uquba ne mai tsanani aw azima ko mai girma wa nahwi zalika da abinda ya kama da haka kulna zamu ce inna ma qala zalika Allah ya faɗi wannan nafyan don ya kore lilikhtirari don ka a rutu bi sa'ati rahmatihi ko sa'ati rahmatihi yalwar rahamarsa an gane ko fil ishtira'i ala ma'siyatihi dan ka ayi jarumta ishtira a doge ko ayi jarumta ala ma'siyatihi wajen saba mishi shi yasa yace ya abin nan wa zalika ablagu fit tahdidi wannan shi ya fi kai matuƙa wato wajen tsoratarwa kenan da yin narko da firgici da firgitarwa ma'anahu la taghtarru bi sa'ati rahmatihi ko sa'ati rahmatihi bi sa'ati rahmatihi kada ku rudu da yalwar rahamar shi fa innahu ma'a zalika to min shi Allah tare da wannan la yuraddu azabuhu ankum ba a iya mayar da azaba shi izuwa gare ku shine abinda malam yake son ya ce kenan tare da cewa shi mai rahama ne kuma mai azaba ne da haka ku rudu shi yasa ya kawo zancen rahamarsa domin ana magana ne kan kafirai an ce fa in kazzabuka in sun karyata ka an gane ku fa qur rabbukum zu rahmatin wasi'a wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin sannan kuma shi zu rahmatin wasi'a ba shine sakamako ba fa in kazzabuka an gane ku wato yu'adhibuhumullah sai aka shafi sai aka ce faqur rabbukum dhu rahmatin wasi'a dan haka wannan ba shine jawabi ba akwai dalilin jawabi wala yuraddu ba'suhu anil qaumil mujrimin kuma cikin qur'ani irin wannan yana da yawa za ka qur'ani ya kawo jawabi ba shine jawabin ba jawabin an shahe shi fa in kadzabuka faqad kuzziba rusulun min qablik in sun karyata ka an karyata annabawa gabanin ka to ai karyata annabawa gabani ya ma gabaci zuwan manzo sallallahu alaihi wa sallam dan haka fa in kadzabuka fala ajaba shine jawabu shi an ka shafe shi wato fala ajaba qad kuzzibat rusulun min qablik wato shi ne ake kira al-muwafaqa jawabul muwafaqa ɗalibai ilimi suna iya bincike kan shi wallahu ta'ala a'lam yana da kuma idan mutum bai gane shi ba zai yi fassarori masu hatsari ya ta kuskure ina fata an fahimce ni za ka gane cikin alqur'ani yana da yawa a wurare daban-daban in takfuru fa inna allaha ghaniyyu ankum in kun kafirce Allah ya wadatu da ku ah to in ku kafirce ma Allah ya wadatu da ku na haka ba shine jawabi ba in takfuru fala tadurru Allah shay'an in kun kafirce ba ku cutar da Allah da komai ba shine asalin jawabin dan ya kamata dalibai ilimi su fahimci irin wannan waƙila waɗansu malamai suka ce ma'anahu ma'anar wannan faƙun rabbukum zu rahmatin wasi'a ka ce ubangijinku mai yalwar rahama ne mai rahama ce mai faɗi an gane ko lil muti'ina ga masu yi masa da'a wala yuraddu azabuhu ba za a mayar da azabar shi ba ba za a iya mayar da azabar shi ba anil asina daga masu saba mishi shi yasa sai aka aka aka aka kawo wannan to wannan shine abin da dai malam ya kawo na amsa kafin mu je a mas'ala ta gaba ya kamata mu dan kara da waɗansu bayanai da suke da alaka da irin waɗannan nasoshi na farko kenan nan za mu gane da an ce fa in kazzabuka waɗansu malamai suka ce to ana waye in sun ƙaryata ka waɗansu malamai suka ce nan kazzabuna ana nufin wato mushrikai an gane ko na wato larabawa domin ana magana ne kansu waɗansu suka ce a fa in kazzabuka ana magana ne kan ahlul kitabi in sun karyatar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata an fahimce ni to waɗansu malamai suka ce a'a babu matsala da ahlul kitabi da mushrikai duk sun karyatar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kinan sun shiga ciki kinan wannan yana daga cikin abin da zaka iske an yi sabani a cikin ilimin tafsiri ikhtilafu tanawwu da ikhtilafu tadad da waɗanda suka ce ahlul kitabi da waɗanda suka ce mushrikan laraba duk dai mushrikan laraba sun karyatar da manzo sallallahu alaihi wa sallam ahlul kitabi sun karyatar da shi sai waɗanda suka yi imani daga cikin mushrikai daga baya suka dawo suka yi imani ko kuma daga cikin ahlul kitabi suka yi imani duk wanda ba su ba ya shiga ciki to wannan wato mawatin ikhtilaf kenan ya kamata kai bincike akan asbabul ikhtilaf ko asbabul ikhtilaf mufassirin ko asbab ikhtilaf muhaddithin ko asbab ikhtilaf fuqaha ko asbab ikhtilaf lughawiyyin ko nahwiyyin ko sauransu sannan kaga nau'in ikhtilafin ikhtilafu tanawwu ne sabani wanda ana iya hada maganar su zo daidai domin an ce mushrikai sun karyata Yahuda sun Yahudawa ko kuma ci ahli kitab sun karyata duka ana iya haɗa wannan magana babu matsala domin yana iya ɗaukar su ko ko ikhtilafu tadad ne sabani ne wanda ba ya haɗa sai dai a rinjayar da wata magana akan wata bincike ne mai yawa in ka ɗauki ɗai ibnu jarir tabari ɗai ba ma sai littattafan tafsiri ba ko na hadisi ko na fiqh ko na lugha ya kawo mas'ala sun fi mas'ala 775 wajen inda yake cewa ikhtalafa ahlut ta'wil sai ka ɗauke shi kai bincike kan wani juz'i ko kuma kan littafin gaba ɗai kai ta haƙiƙi kan waɗannan mas'aloli ka fitar da mas'aloli da dama masu amfanin ɗalibai wannan kenan sai kuma inda anka kawo faqur rabbukum zu rahmatin wasi'a wala yuraddu ba'suhu anil qaumil mujrimin a cikin suratu yusuf qadiyya ta harda wala yuraddu ba'suna anil qaumil mujrimin nan ko wala yuraddu ba'suhu anil qaumil mujrimin kenan wajen masu harda sai a bambanta wala yuraddu ba'suhu a cikin suratul an'am wala yuraddu ba'suna a cikin suratu yusuf mas'ala ta karshe da nake so in kawo sai abin da ake kira usulubul muqabala zaka iske alqur'ani yana ka abubuwa kishoyin juna cikin ayoyi ɗaruruwa ma zan ce an gane ko in ya kawo sama ya kawo ƙasa kishiyarta in ya kama su imani ya kawo kafirai in ya kawo wuta ya kawo aljanna in ya kawo ni'ima aljanna ya kawo azabar wuta in ya kawo mace ya kawo namiji ina fata an fahimce ni in ya kawo abin da ake gani ya kawo abin da ba a gani in ya kawo nagari ya kawo abin da wanda ba nagari ba wanda bai da kyau gashi nan da yana kawo abubuwa da dama muqabala saboda sanin kishiyoyin abubuwa wani lokacin ya kawo kishiyar sai ya shafe kishiyar ɗin ɗin in ka zo sai ka kaddara ta abin da suke kira al-ihtibak a cikin ilimin balaga da kuma uslubul muqabala a wajen malaman ulumul qur'an abu ne wanda in ka fahimci shi zai baka fa'idodi da dama wajen istinbatin mas'alolin da waɗanda ba a faɗe su ba an faɗi kishiyoyinsu a cikin alqur'ani mai girma to anan a fagen da'awa wato akwai abin da suke kira uslubu targhib wa tarhib uslubu targhib shine kwadaitar da mutane uslubu tarhib shine tsoratar da mutane to mai da'awa ya kamata ya amfani da waɗannan uslubi guda biyu targhibi ka kwadaitar da mutane masu imani ka kwadaitar da su da aljanna kuma su dage akan ayyuka na alkhairi don samu aljanna an gane ko kafirai kuma ka kwadaitar da su da rahama Allah cewa in sun tuba Allah zai gafarta musu qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim at-tarhib tsoratarwa muminne a tsoratar da su da azabar Allah cewa dan kana da imani ba tabbata mane ka mutu akan imani ka dage akan aiki na alkhairi can inda kake da rauni kai kokari ka kokari ka yi karfi a ciki na aikin alkhairi inda kuma kake da karfi kai kokari ka ƙara yi gaba dan aikin alkhairi baya yin ba a son yayi kadan su kuma kafirai a tsoratar da su da azabar wuta in su imani da Allah ba kuma Allah zai iya kama su tun a nan duniya don ya halakar da su fir'auna da sauran kafirai a nan duniya ba wai sai an je lahira ba ina fata ana fahimta ta to hada su shine abin da ake ganin ya dace domin kamar tsuntsu ne baya iya hira ko jirgi in ba da fuka-fuke guda biyu ba amma in an kaga muminai sun yi sakaci to dole sai a yi amfani da tsoratarwa a wani lokaci ita kadai an gane ko koko in an kaga mutane suna akan tafarki na gari a kwadaitar da su da aljanna don saboda su taimaka ga aikin alkhairi su kuma kafirai za a yi amfani da abubuwa guda biyu ma'ana dai in an ga fuskanta su ga addini da yakar su ta taso sai a tsoratar da su in an ga kuma ba yakar addini suke yi ba sai a kwadaitar da su da aljanna don ana son su shiga musulunci kenan ba a son a yi amfani da daidai a takaice sai in ana ganin abu ya tsananta to hada su uslubu targhib wa tarhib shine qur'ani ya amfani da shi fa in kadzabuka fa qur rabbukum dhu rahmatin wasi'a wa la yuraddu ba'suhu 'anil qawmil mujrimin wa yasta'jilunaka bis sayyi'ati qabla al hasanati wa qad khalat min qablihim al mathulat wa inna rabbaka la dhu maghfiratin lin nasi 'ala dhulmihim wa inna rabbaka la shadidul 'iqab qur'ani na amfani da su Allah mai gafara ne ga mutane ga tare da cewa suna zalunci sannan kuma ubangijinka mai tsananin ukuba ne a dai haɗa guda biyu wajen da'awa shine abin da ake zance to a nan sai mu ci kenan da Allah ka waɗannan abubuwa guda biyu duk da yake ana magana ne kan kafirai amma ba a manta da muminai ba kuma a nuna cewa tsoratarwa da kwaɗaitarwa duka ya shafi muminai ya shafi kafirai shine abin da nake iya karawa kuma da wannan ne za a gane ayoyin da Allah ya ce muminai in an ambaci amla suna samun natsuwa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah sannan kuma sai Allah ya faɗa a cikin wannan aya tana cikin suratul ra'ad akwai ayat da Allah ce an faɗi an ambaci Allah mu'minai suna samun kansu cikin tsoro da firgici innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum to kaga ni kaka ya za a ce kuma an samu nutsuwa kuma an samu tsoro kaga wani sai ce to cikin Qur'ani an samu matsala a'a idan an ka ambaci ayoyin rahama tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah sai su samu natsuwa amma idan an ka ambaci ayoyin azaba wajilat qulubuhum sai zukatansu su samu tsoro wannan shine da zakai sai ka hada ayoyin wallahu ta'ala alam sabanin kafirai su da an ambaci Allah ma zaka ga suna gudu wa idza zakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura wani lokacin kuma ba gudu za su yi ba za su tsaya ne su yi kokari su yi kuwa wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun wani lokacin kuma za su yi kokarin su kai hari ko abin da ya kama da haka Allah da ya faɗi irin hayoyin su ko zukatan su za su yi bakin ciki wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhi alladhina kafaru almunkar zaka sun gince huska yakaduna yasduna bil ladina yatluna alaihim ayatina suna kusa ka su kai hari su kutsa mu wanda yake karanta ayoyin Allah wani lokaci Allah faɗi halin su zukatan su za su yi bakin ciki wa idza zukira Allah wahdahu shma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah su ko mu'minnai za ga su wani lokacin in an faɗi ayoyi za ka ga zukatan su za su yi sauki jikin su zai yi sanyi an gane ko الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله الله دي يفعل حالا ينسكو وندا آيوين الله سيكدو بي إناني كي كغا حالنكا كما مؤمني كوكرين جاراوا تو wannan shi ne abin da zan iya faɗa a ƙarƙashin wannan aya abu na gaba za mu dawo yanzu a cikin littafin daf'u ihamil tirab an ayatul kitab domin shine kawo a ƙarƙashin mas'ala ta aya ta 148 a ƙarƙashin mas'ala ta 72 malam yace qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala sai yaqulu alladhina ashraku da sannu mushrikai za su ci an gane ko law sha Allahu da dai Allah ya so ma ashrakna da ba mu yi shirka ba wala aba'una iyayenmu da ba su yi shirka ba wala harramna min shay da ba mu haramta komai ba malam yace hadhal kalamu alladhi qaluhu wannan magana da suka faɗa bin nazri ila zatihi in an kalli zatin sa kalamun kalamun sidqun magana ce ta gaskiya asalin shi kalamun ne sadiqun amma sai ce sidqun an yi sifa da masdar kaka ce malam yayi kuskure sidqun ma'ana nan wasu malamai suka ce kenan kamar magana amma da ta ita ce gaskiya ko ko kalamun zu sidqin ne sai an ka shahi zu magana ce ta gaskiya la shakka fihi babu ƙarya a cikin sa kamar inda Allah ce wa ja'u ala qamisihi bidamin kadhibin ai bidamin kadhibin ne ko makzubin malam yace wannan magana babu shakka li anna Allah da Allah domin Allah law sha'a da ya so lam yushriku da basu yi shirka ba bihi da shi shay'an wani abu wa lam yuharrimu shay'an da basu haramta komi ba mimma lam yuharrimhu na daga abinda Allah bai haramta ba kal baha'iri kamar waɗannan baha'ir jam'i ne na bahira wanda an kai faɗa ma ja'ala Allahu min bahiratin was sawa'ibi jam'i ne na sa'iba wala sa'ibatin mun yi bayanin su akan dabbobi waɗanda sun ka haramta dan saboda waɗansu dalilai kenan da Allah ya so da ba su yi shirka ba da ba su yi irin waɗannan abubuwa ba wa qad qala ta'ala kuma Allah ya faɗa walau sha Allahu ma ashraku da Allah ya so da ba su yi shirka ba aya ta 107 a cikin suratul an'am wa qala Allah ya ce walau shi'na da mun so la ataina kullu nafsin hudaha da mun ba ku wuce rai shiryarta suratul sajda aya ta sha uku wa qala Allah ya ce walau sha Allah da Allah ya so la jama'ahum alal huda da ya tara su akan shiriya suratul an'am aya ta 35 duk inda kaga walau sha Allah suka ce ana shafe maf'ulun bihi galibin kenan walau sha Allah an gane ko hidayatahum la atina kullu nafsin hudaha walau sha Allah hidayatahum la jama'ahum alal huda walau sha Allah adama shirkihim lama ashraku shine asalin abin da za kamata a kaddarta malam yace to wa idza kana hadha al-kalamu alladhi qalahu al-kuffaru haqqan idan ya kasance abin da kafirai suka faɗa gaskiya ne fa ma wajhu takdhibihi ta'ala lahum to kuma menene fuskar da za Allah subhanahu wataala ya ƙaryata su bi qaulihi da yace kadhalika kadzdzaba alladhina min qablihim kamar haka ne waɗanda suke gabanin su sun ƙaryata hatta zaqu ba'sana sai da sun kadandane azaban mu qul hal indakum min ilmin kace shin kuna da wani ilimi fa tukhrijuhu lana ku fito da shi gare mu na kan ga magana da kuka faɗa in tattabi'una illa dhann ba komai kuke bi ba sai zato wa in antum illa takhrusun ku ba komai kuke yi ba sai kiran ƙarya daga alkharsuna shine kirdado kuma lokaci ana nufin ƙarya sannan alkharsu akwai alkharsu cikin ilimin fiqh na zakka na dabino ayi alkharsu a fitar da zakkashi wanda kuma babi ne wanda ɗalibin ilimi zai koma a can ya gane shi wa nadhiru hadha al-ishkal tamkar irin wannan ishkali abun da ke rikitarwa kenan bi ainihi tamkar irin wannan da zatin ta fi suratul zukhruf a cikin suratul zukhruf fi qawlihi ta'ala a wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa qalu suka ce law sha ar-rahmanu da dai Allah ya so Allah mai rahama kenan ma abadnahum da mu bauta musu ba su wato gumaka ko kuma mala'iku malahum bi zalika min min ilmin Allah ce ba su da wani cikakken ilimi akan wannan inhum illa yakhrusun su ba kuma suke yi ba sai kirdado da ƙarya malam yace to wal jawabu amsa anna hadha al-kalam alladhi qalahu al-kuffar amsar da kafirai suka bayar kalamu haqqin magana ce ta gaskiya amma uri da bihi batil amma ƙarya ake nufi da shi fa takdhibullahi lahum ƙaryatawar da Allah yayi ƙaryata su da Allah yayi waqi'un ala batilihim ta tabbata ne akan ƙaryar su allazi qasaduhu wanda sun karufata bi hadha al-kalam al-haqqi da wannan magana ta gaskiya wa idahu malam yace yadda za a yi maka bayanin wannan anna muradahum abinda suke nuhi annahum lamma kana kufruhum lokacin da ya kasance kafircinsu wa isyanuhum da sabonsu bi mashi'atillahi cewa da da da, mashi'a ce ta Allah an gane ko son Allah wa annahu law sha'a da dai Allah ya so lamana ahum min zalika da ya hana musu kenan fa adamu man'ihi lahum da Allah bai hana su ba dalilun ala ridahu bi fi'lihim suna nuna kamar Allah ya yarda da aikin su fa kazzabahumullahu sai Allah ya kareta su fi zalika a cikin wannan mubayyinan cewa Allah yana bayyana annahu la yarda bi kufrihim Allah bai yarda kafircin su ba كما نص عليه بقوله كما يد الله يبياني ولا يرضى لعباده الكفر الله بيرر با باين شي سو ايكتا كافرتي سوره الزمر ايه ta bakwai فالكفار su kafirai injimalan za'amu annal iradatal kauniyya suna riya cewa inji malaman zuri ma'ana suna kiraye suwa suna magana ta ƙarya cewa annal iradatal kauniyya irada ta kauni an gane ko ta, ta kasancewa abu ita ake kira irada kauniya yalzumu harrida suna nufin kamar tana tare da yarda Allah wa huwa za'mun batil injimalan alhamdulillah kathira wannan kuma kirayarwa ce ta ƙarya injimalan balillahu yuridu sai dai Allah yana nufi bi iradatihi kauniya da iradar shi ta kauniya kasancewar abu ma la yardahu abinda bai yarda da shi ba بدليل قوله domin fadar Allah subhanahu wata'ala khatama Allahu ala qulubihim Allah ya rufe zukatansu inji malaman zauri ya yumke akan ya yumke zukatansu suratul baqara aya ta bakwai ma'a qaulihi tare da cewa Allah ya ce wala yarda li ibadihi al-kufr Allah bai yarda bayin shi da kafirci suratul zumar aya ta bakwai wallazi yulazimu rida abinda yake lazimta yarda yake tafiya tare da ita haqqan tabbace innama huwa al-iradatu shar'iyya ita ce irada ta shari'a ma'ana in an ce Allah ya yarda da abu a shar'ance ba shi ke nuna ya yarda shi a kauni ba mutane suna sata Allah bai yarda da sata ba mutane suna zina Allah bai yarda da zina ba mutane suna shangiya Allah bai yarda da shi ba a shar'ance amma kaunan Allah ya bar su sun aikata an gane ko kinan ba a cewa irada kauniya tana tare da irada wato shar'iyya shi yasa masu sihiri da Allah ya ce wa mahum bidazzina bihi min ahadin illa bi idnillah ba za su cutar da wani ba da sihirin sai da izinin Allah ba ana nufin izinin Allah na shari'a ba sai dai kauni ma'ana in sun yi sihirin in Allah ya so ya cutar da wani zai iya cutar da shi amma a shar'anci Allah bai yarda sihiri ba dan kawo ne kafa hujja da wannan aya ya ce yin sihiri ya halatta wannan kafirci ne shi yasa sai mun bambanta irada shar'iyya da irada kauniya kuma bambanci tsakankanin su ita irada kauniya in Allah ya so ta kasance ba wanda isa ya hana innama amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun Allah ya so kasance wannan abu ba wanda ya ce ba zai kasance ba amma Allah yana son abu a shari'a an gane ko kada ayi shirka wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu hukumci ne kuma yarda ce wato hukumci ne da kuma irada kauniya Allah ya hukumta kada abota ma kowa sai sai shi to kaga kuma mutane suna shirka to kaga wanga hukumci ba hukumci ne kauni ba dan da kauni ne ba za a samu wanda zai yi shirka ba kuma yarda ce kauniya an gane ko irada kauniya amma ba irada ce shar'iyya ba da haka sai mun bambanta tsakankanin su in muna son mu fahimci nasoshi da kyau dan kakka kafa hujja da abin da ka aikata Allah ya yarda da shi shi yasa malamai suke cewa duk wanda ya kafa hujja da irada kauniya sai aka kafa mishi hujja da irada shar'iyya kamar hujja da suke kawo labari wani mutum a zamanin sayyidina Umar ya je ya yi sata sai aka zo za a yi masa hukunci da aka ce za a yi masa hukunci sai ya ce masa yadda umar ya za ku mini hukunci alhali kuma Allah ya kaddara mini cewa sai na yi sata ya rubuta min wannan sai sai na umar ya ce a to ba matsala tunda Allah ya kaddara ma wannan sai ce to ku kyale shi aka zo aka kama shi aka yanke hannunsa sai ce to ka gani ashe mu kuma Allah ya riga ya kaddara mana cewa sai mun yanke maka hannu da haka duk wanda ya dauki irin waɗannan mazhaba kamar yan philosophy da suke cewa Allah ya kaddara musu abu to sai aka fa musu hujja da abin da in kace Allah ya kaddara maka abu me yasa kake neman kuɗi me yasa ka je kai yi karatu har ka je ka samu diploma ko mu ce ka samu certificate ko ka samu diploma ka je gidanku kai bacci in Allah ya kaddara zaka samu zaka samu amma game da al'amarin duniya sai mutane su kiyar su dauki mataki amma na lahira su ce a'a aljanna ta mai rabo ce duk wanda ya dauki wannan akida zai halaka halakar da kansa zai samu wato taɓewa wadda babu taɓewa wadda ta kai akan wannan da haka Allah shi mu tsari da irin waɗannan abubuwa da haka nan ne me yasa aka yi kotu a duniya me yasa aka yi kotu a duniya a bar mutane Allah ya kaddara musu wannan amma su turawan da kafiran sai suka yi kotu idan kai abu sai su maka hukunci me yasa ba su yarda cewa na Allah ya kaddara ma dole sai kai wannan sai suka yi kotu a duniya to shi ko Allah sai ya tashi a lahira da haka in manan duniya ka tsira to a lahira ba za ka tsira ba Allah kai mu tsari mas'alan mu ta gaba ƴan uwa musulmi malam yace wal ilmu inda Allah ta'ala ilmi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala mas'ala ta gaba sai dukkan malaman sun kawo a ƙarƙashin wannan aya kenan da haka sai mu ƙara da littafin dama littafin da ya fara kawo muke a cikinsa cikin shi muke tafiya sai mu je a mas'ala ta 73 a cikin littafin daf'o'i hamil tirab an ayatul kitab a mas'ala ta 73 a aya ta 151 a cikin suratu wato al-an'am malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum kace ku zo in tuna in karanta muku abinda ubangijin ku ya haramta gare ku aya ta 151 a cikin suratu al-an'am malam yace hadhihi al-aya wannan aya tadullu tana nuna ala anna hadha alladhi yatluhu alaihim wannan wanda manzo yake karanta musu harramahu rabbuhum alaihim Allah ya haramta musu gare shi fayuhimu sai ya sa mutun ya sa tsammanin anna ma'ana qaulihi cewar fadar Allah subhanahu wata'ala Allah tushriku bihi shay'an kada ku yi shirka da Allah ku hada shi da wani abu wa bil walidina ihsanan iyaye kuma ku kyautata musu kenan ahsinu ilaihim ihsanan an shafi ahsinu al-an'am aya ta 151 anna al-ihsana bil walidaini cewa kyautata ma iyaye wa adama shirki da kuma rashin yin shirka haramun abu ne wanda yake haramun domin an ce abubuwan da Allah ya haramta musu walwaqi'u abinda kuma yake bayyana khilafu zalika sabanin wannan kama ho daruriyun kamar yadda yake abu wanda yake daruriyun kama an san shi ba tare da bukata sai an yi kai da kawo ba wa fi hadhihi al-ayati malin yace a cikin wannan aya al-karima mai daraja kalamun kathirun akwai magana lil ulama'i ga malamai wa buhuthun da bincike wa munaqashatun da kuma tattaunawa kathiratun mai yawa la tattasi'u hadhihi al-ujala wannan gaugawa cikin littafi wanda yake takaitacce muna gaugawa ba zai isa ba isti'abiha don saboda mu sha makance ko mu tattaro waɗannan maganganu masu yawa isti'ab shine wato a haɗe komai da komai ina fata an fahimce ni to don haka dai saboda malamai cikin tarihi mallan ya rubuta wannan littafi ne ana ganin kamar cikin sati biyu dan hutun da ake bayarwa shi mallan ya rubuta wannan littafi amfanuwa da lokaci kenan to ka dibi ilimin da akwai cikin sati biyu a rubuta irin wannan littafi wanda yake na buƙatar shekaru ga wasu mutane kafin ma su rubuta shi to don haka dai sai malam mai tahqiqin wannan littafi ga wannan tab'a da take tare da ni na kursi Malika Abdullah wa Ahmad bin Muhammad Muhammad Badawi ya sai ya kawo wato a ƙarƙashin Hamish ma'ana yasa alama ta ɗai ya ce unzur wujuha ta'wiliha ka kalli huskokin da an kai tawilin wannan aya a cikin littafin ma'anil Qur'an na Imam Farra da kuma tafsir na Imam Tabari da kuma ma'anil Qur'an na Imam Zajjaj da i'rabul Qur'an na Imam Nahas da kuma tafsiru sam'ani da kuma ghara'ibu tafsir na imamul karmani da kuma tafsirul baghawi da tafsir na ibnu atiya da albahrul muhit na abu hayyan tauhidi da adwa'ul bayan na sheikh muhammad al-amin ash-shankiti littafan da ya kawo kenan kuma ba waɗannan littattafai ba daga cikin su kana iya duba tafsiri na ibnu jarir tabari da kuma tafsiri na imam al-qurtubi da kuma wato ad-durrul masun fi ulumi kitab al-maknun na as-samin al-halabi da kuma sauran littattafan tafsiri wannan ya bada misali ne ni ma na bada misali dan saboda ɗalibin ilimi ya yawaita bincike kan wata aya ko hadisi ko wata mas'ala kafin ya zo ya bayani a kanta ko ta shafi tafsiri ko hadisi ko fiqh ko balaga ko lugha ko sarfa ko nahwu ko ma menene ka tattara mas'aloli da maganganun malamai da dama domin ka fahimci yadda mas'alar take kuma ka karanta abin da magabata suka ce ka hada da na zamani kafin kai kai saurin cewa ga yadda abu yake Allah ya kyauta kuma ka san ka'idodin ilimi ulumul ala yadda ake iya tace ra'ayukan malamai da dalilai ka san waɗanda sun ka inganta da waɗanda ba su inganta ba maganganun da hadisan da ayoyi waɗanda sun tabbata a cikin alkur'ani a kira'o'i guda goma kafin ka je ka yi bayanin kan wata mas'ala duniya tana jin ka Allah kai mu tsari ko duniya ba ta jin ka ka san abin da zaka faɗa domin gaban Allah za a tayar da kai a tambaye ka abin da ka faɗa malam yace to minha daga cikin abin da malamai suka faɗa annaha annaha silatun kama ya ati kenan da an ka ce Allah tushriku bihi shay'an matsayin sila in an ce sila kamar ana nufin kalma ce wadda an kawo ta don mai taƙiƙin littafin yace ai inna la min qawlihi ta'ala Allah tushriku silatun don yayi maka bayani ita la din nan tana matsayin sila kamar abin da suke kira sila ko kuma za'ida li ta'kidil ma'ana wanda an ƙara ta da don ta'kidin ma'ana an gane ko wasu sun ce ba a ce wata za'ida don saboda ka a ce a cikin alqur'ani akwai abin da an ka ƙara ana nufin dan ƙarfafa ma'ana amma ba ana nufin dan saboda bata zo cikin alqur'ani ba kenan sai ya zamanto abinda Allah haramta muku an tushriku bihi shay'an ku yi shirka da shi ba Allah tushriku ba ku yi shirka da shi shine abinda ake son a ce wa minha waɗansu malamai sun kace annaha bi ma'ana abinda ake nufi da ita ubayyinuhu lakum kenan abinda zan bayyana muku li Allah tushriku dan ka ku yi shirka wa man ata wa man ata ash-shaytan wanda yayi shaytan da'a mustahillan kuma shina halatta abinda Allah ya haramta fa huwa mushrikun to shi wannan mushriki ne bi dalili qawlihi domin dalilin fadar Allah subhanahu wata'ala wa in ata'tumuhum in kun kai ma mushrikai da'a na daga abinda suke kiran ku zuwa gare shi na halatta abinda Allah ya haramta ko ku haramta abinda Allah ya halatta innakum lamushrikun to ku mushrikai ne aya ta 121 a cikin suratul an'am wa minha daga cikin amsoshin da malamai suka bayar annal kalama tamma magana ta cika inda qawlihi wajen fadar Allah subhanahu wata'ala harrama alaikum harrama rabbukum kinan ta'alau ku zo kenan kulka ce da su ta'alau ku zo atlu zan karanta muku ma harrama rabbukum abinda Allah ya haramta muku to sai magana ta cika shine tammaki na an tsaida maganat wa anna qawluhu alaikum alla tushriku kenan cewar da Allah ce alaikum Allah tushriku suratul an'am aya ta 151 ismu fi'ilin kenan nan ismu fi'ilin na ana nuhin ismu fi'ilul amri domin akwai ismu fi'il ismu fi'il madi akwai ismu fi'il na mudari'i akwai ismu fi'ilul amri guda uku suke to nan da yace ismu fi'ilin sai malan yayi shiru kenan ismu fi'ilu amrin ake nufi na sunan fi'ili na amri abin da yake bada ma'anar fi'ili amma ba fi'ilin bane to akwai na madi kamar haihata haihata kenan nan ana nufin ba'uda shi ko akwai na mudari'i atadajjaru kamar da anka ce uffil lakum ai atadajjaru ina damuwa an gane ko ko ina kyama shi ko nan alaikum bi ma'ana kenan ibta'idu kenan ku nisanci ko alaikum anfusakum misali nan ba ana nufin harful jarri bane da damiri na an duka gaba ɗaya hada su za a ce ismu fi'lul amri kuma inda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha hadaytum mai so kuma cikin littattafan nahwu zai ga ismu fi'lul amri da na madi da na mudari'i da na amri to nan da anka ce ismu fi'ilun kenan ismu fi'ilu amrin ne ya ta'allaku bima ba'dahu kenan yana alaka da abin da zai zo bayan shi ala annahu ma'muruhu cewa bayan shi yake kenan alaikum Allah tushriku akan ku ya zan wajibi akan ku ku yi shirka da Allah kenan sai mu gane cewa shi nan nan ko ya zamanto alaikum shi daban shiki ko kuma wato ma harrama alaikum rabbukum ni kenan sai ya zamanto in mun dauki cewa shi alaikum yana da alaka da harrama kenan sai zaman to ba fi'ilul amri bane kenan harful jar wal majrur ne amma in mun ce alaikum alla tushriku kenan sai zaman to ismu fi'ilul amri ne dan haka daliban ilimi sai mu fahimci haka wa minha ghairu zalika akwai maganganu da anka faɗa waɗanda ba wannan ba dan a nuna ma mas'alar tana da faɗi ya kai ɗalibin ilimi na fata an fahimci ni don malam nuna maka cewa kana iya yin bincike kuma mun faɗi littattafai kuma mai tahqiq littafi ya kawo ƙara da littattafai malam yace to wa aqrabu tilkal wujuhi mafi kusan waɗannan fuskoki inda na a wajen mu ba dole bane abinda kuma ka zaba ya zama to shine daidai amma dai ga wanda mu muka zaba inji malam huwa wannan da yace inda na to ai malam shi kadai ne littafin dan ya nuna maka tawadu'i duk ɗalibi akwai malaman da suka karantar da shi kenan ya an ce abinda malamai suka ce kenan ko da kai ka kadai ka faɗa ai akwai waɗanda suka karanta shi ka kenan ma'ana da kuma malaman da suka tafi akan irin wannan ra'ayi kakka faɗi wannan amma don girman kai in kuma ka ce indi don saboda tana yawa kana son kai za ka ɗaukar nauyin wannan maganar ba tare da ka sa wani ciki ba amma in ka faɗi indi don saboda kana nuna kai tunƙaho ne nan ma kuma ka yi kuskure shi yasa akwai mas'ala cikin bahasi na ilimin ilimi shin ɗalibi zai ce ana ko ko nahnu sabani ne waɗansu malamai suka ce duk inda ka zo ka ce ana saboda duk mas'ala kai zaka ɗaukar nauyin ra'ayin da ka zaba wasu ka ce a'a ka ce nahnu domin ba kai kaɗai ka ta wannan ra'ayi ba kuma kai amfani da tawadu'i akwai bincike mai yawa akan wannan al'ana ko annahnu a bincike na adabi na duniya da kuma wato bincike na bincike ya ka'idodin bincike na ilimi na duniya huwa malam yace to wa aqrabu tilkal wujuhi indana mafi kusancin huskokin da malamai suka faɗa indana a wajen mu ma'ana wajen malam kenan huwa ma dalla alaihi alquran abinda alqur'ani yayi nuni zuwa gare shi li anna khaira ma yufassaru bihi alquran alquran mafi alkhairin abinda ake fassara alquran da shi shine alqur'ani wa dhalika huwa shine huskar ita ce anna qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala atlu ma harrama rabbukum zan karanta muku abinda ubangijinku ya haramta mudammanun ma'ana ma wasakum bihi kenan ita kalma ta atlu tana kumshe da ma'ana shine mudammanun an kumsar da ma'anar ma wasakum rabbukum bihi abinda ubangijin ku yi muku wasici da shi tarkanta fuskar bari wa fi'lan ko aikatawa kenan wa inda ma qulna abinda ya samu ka faɗi wannan innal qur'ana domin shi alqur'ani dalla ala hadha ya nuna wannan li anna Allah ta'ala domin shi Allah madaukakin sarki rafa a hadhal ishkal Allah ya ɗaukake ya ɗauke wannan wato ishkali abin da ke rikitarwa wa bayyana muradahu Allah ya bayyana abin da ke nuhi bi qawlihi zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wannan shine nake muku wasici da shi don ku ji tsoron Allah ko don ku ji tsoron wuta ko don ku ji tsoron sabon Allah domin ya shafi abin da za a ji tsoro kuma duka waɗannan suna tare wanda ya ji tsoron wuta zai ji tsoron saba ma Allah zai ji tsoron Allah wanda ya ji tsoron Allah zai ji tsoron wuta zai ji tsoron saba ma Allah duk abin da ka kaddara yayi ina fata an fahimce ni kenan karshen waɗannan ayoyin ya ce zalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun aya ta 153 kenan la'allakum tattaqun Allah la'allakum tattaqun an-nar la'allakum tattaqun al-ma'asi duk dai abin da ka faɗa ko wata kalma ka kaddara wanda za ta bada wannan ma'ana babu laifi fa yakunu al-ma'ana sai ma'ana ta kasance wasakum kenan Allah ya muku wasici Allah tushriku ka ku yi shirka wa nadhiruhu tamkar irin wannan min kalamil arabi daga maganar larabawa domin larabci ana kafa hujja da shi qaulu zajiri fadan mai yin zajir ya an ce zajir shine kamar waƙe ko kuma abin da yake kusan waƙe hajja yayi wasiya yayi abin nan hajji wa ausa sai yayi wasiya bi sulaima da sulaima al-a'buda sunan wani mutum ne sulaima al-a'buda yace Allah tara wala tukallima ahada sulaima kenan mace ce Allah tara dan katta kalli kowa wala tukallim ahada kar ta yi magana da kowa ina fata an fahimci kenan duk wannan ya shiga cikin wasiya la tara kar ta gani wala tukallim ahada kar ta yi abin nan domin wasiya ta shafi yi da bari ina fata an fahimce ni shine abin da malam ya kawo yace wa min aqrabil wujuhi ba'da hadha mafi kusancin fuskokin da malamai suka kawo bayan wannan wajhani huska guda biyu kenan ballan ina son ya ƙara maka bayanin a kodin su fuskoki kuma waɗanda zaka iya ɗauka don ka samu mafita al awwalu na farko annal ma'ana abinda ake nufi yubayyinuhu lakum Allah zai bayyana muku li Allah tushriku don kakku yi shirka kenan an shafe lamun li Allah tushriku domin ana iya shafe lamun ko a ƙara ta don ƙarfafa ma'ana ko a shafe ta babu ta za a ƙaddara ta yubayyinu Allahu lakum an tadhillu a cikin suratul nisa'i Allah yana bayyana muku ayoyi an tadhillu dan kar ku bata ko dan Qur'ani ya ce dan kar ku bata to shi ko an tadhillu zahirin shi dan ku bata shi ko Allah yana bayyana ayoyin shi don a shiryu kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtaduna dole sai ka ƙaddara wannan lamun ko a wajen fassara dai sai ka ƙaddara ta wato ka gane cewa ana iya shafe wani abu wasani na biyu wanda za ka zaɓa bayan waccan ta farko, anna an ita kalima ta an min ƙaurihi da anka ce Allah tushriku mufassiratun tana fassarawa ne litta harimi ga abin da anka haramta. An gane ko? Kenan sai zamanto fassara abubuwan da anka haramta muku ne, an sai ta zamanto tafsiriya ce tana fassara abin da anka haramta. Ana kiranta an tafsiriya, akwai wadda take tafsiriya, akwai wadda take mukhaffafa min thaqila, akwai an an an daban-daban. Ka koma cikin littattafan nahau kaga nau'i nau'i na an da ma'anar da suke ɗauka kakka je wajen fassara alqur'ani da hadisi, ka je kai kuskure kana ganin kai daidai. malam yace to wal qadhu fihi amma abin da yake sa ai suka cikin wannan ra'ayi ma'ana bi anna qawluhu da anka cewa anna hadha sirati mustaqiman an gane ko sai anka cewa anna hadha sirati mustaqiman aya ta 150 da wato uku a cikin suratul an'am ma'atufun alaihi an yi atafinsa wa atfuhu alaihi in ko an kai atafi an ka ɗauko shi aka ɗora shi akan waɗannan yunafi tafsir zai kori tafsiri an gane ko madfu'un bi adami ta'ayyunul atfi domin zai nuna cewa sai an kore yan atfi a hada su alhali abubuwa ne da aka kawo su jere kenan bai dace a cire wani daga cikin su ba kuma a ce shi wa anna hadha sirati mustaqiman bai daga cikin abin da an ka fassara na daga abin da Allah ya haramta kenan ko shi ko ba abin da Allah ya haramta bane kenan li ihtimali hadfi harfil jarri malam yace a babu matsala shi ma dai don an ce an yi qadahu fihi amma malamai waɗanda suka dauki wannan ra'ayi suka ce za a kaddar harful jarri shine fa yakunu al ma'ana wa li anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu kuma ana muku tafsirin cewa dan wannan hanyar Allah ce sai ku bita kama zahaba ilaihi ba'dhum kamar yadda waɗansu sashen malamai suka bi shi walakin al-qawl al-awwal huwa sahih malam yace magana ta farko ita ce a ingantatta insha Allah kaga mallam bai yanke ba duk da yake ya kawo maganganu yace ita ce insha Allah in Allah ya so wa alaihi fala ishkala fil ayati aslan malam yace to babu wani iskali a karkashin wannan aya aslan gaba ɗaya in an ɗauki ra'ayin da malam ya zaba to yan uwa musulmi kafin mu kai karshe akwai abin da nake son in ce karkashin wannan aya da malin ya kawo inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wato wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u imamu hamza da imamu kisai da imamu khalaf wato abin nan sun karanta wa inna hadha sirati mustaqiman an gane ko kenan wa inna hadha ba wa anna hadha ba sai zaman to nan kamar isti'nafi ne an kai wa inna hadha wata magana ce daban kina a wannan qira'a ma bai bukata sai an kaddara lamul jarri a ce an fassara dan kan wani ta qira'a wa inna hadha sirati mustaqiman ya zabure ce a an yi kuskure a a tana yiwa qira'a ce da take ta tabbata a cikin alqur'ani baka santa ba shi yasa karamcin ilimi na sanin mas'aloli daban-daban da ke da karatun mas'ala ta fuskoki daban-daban yana daga cikin abin da ya abka ɗalibai wajen kuskurantar da wata magana wadda busan da ita ba busan da lillanta ba busan da akwai ta ba sai su zabar su ce akwai abu cikin ilimi ko babu shi yan uwa musulmi ga dukkan alamu lokacin mu ya kai karshe insha Allah ta'ala sai darasin mu na gaba za mu zo mu dora akan inda muka tsaya abin da muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh